أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم من ربهم وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتأطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجي من أجي إنما كما قال الله يا با النبي ماسو يا أيكوما النبي دعايا والله يأسمك من الناس da ana tsaron shi to shi kenan sai da wannan aya ta sauko annabi ya sallami masu tsaro kuma ya ci gaba da isar da manzanci ba tare da fargaban komai ba inda muka yi magana cewa kuma akwai ayoyi da kuma addu'o'i waɗanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suna amfani da su wajen kiyaye kansu akan matsalolin da ka faruwa musamman irin wannan zamanin namu na yau to yana da kyau a zanka amfani da su saboda dukkan su abubuwa ne waɗanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kul ya ahlul kitabi kace ya ku mutanen littafi yahudu da nasara lastum ala shay'in baku zamo bisa ga wani abu ba min addini na daga addini mu'taddun bihi wanda aka lisafawa da shi hatta tuqimu taurata sai kun tsaya da taura wal injila da linjila wa ma unzila ilaikum da abinda an ka saukar zuwa gare ku min rabbikum na daga ubangijinku ba ku da wani addini ba a lisafa ku cikin masu addini sai kun yi aiki da attaura da linjila da abinda aka aiko muku cikin su bi an ta'amalu bima fihi shine ku yi aiki da abinda a cikin su wa huwa al-imanu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibada da za ku yi Allah ba zai karbe ta ba sai kun haɗo da imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga kenan da wannan nassin na alqur'ani yahudawa da nasara abinda suke yanzu sai dai su lisafa addini ne amma tunda sun kabaro wata hiya shine imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko sun shekara ibada da sunan ibada Allah ba zai karba ba wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka ma unzila abinda aka saukar ilayka zuwa gare ka min rabbika na daga ubangijinka wala yazidanna kathiran minhum zai kara ma zai yawa daga cikin su duguyanan shishigi wa kufran da kafirci li kufrihim bihi saboda kafirci wasu da shi qur'anin da aka sauko ma zai kara musu kafirci wala ta'asa kada kai bakin ciki alal qaumil kafirin bisa ga mutane kafirai in lam yuminu bika in ba su yi imani da kai ba la ta hatamma bihim kada ka damu da su mutai
innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا يحزنون innal ladina amanu waɗannan da suka yi imani walladina hadu da waɗanda sun kai yahudanci su ne yahudawa wasabuna da sabi'awa furqatun minhum wasu jama'a ne daga yahudu su ake cewa ma sabi'awa wan nasara da nasara mutanen annabi isa mana mana minhum billahi duk wanda ya yi imani cikin waɗanga da allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa amila salihan kuma yayi kyakkyawan aiki to fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba su bakin ciki mu'minai waɗanda sun kai imani da Allah da yahudawa waɗanda sun kai yahudanci na kwarai da sabi'awa cikin su da nasara duk wanda ya imani da Allah cikin su yayi aikin kwarai to bai bakin ciki kuma bai da tsoro a ranar kiyama laqad haqiqa laqad rafa al-islamu attafrikatul unsuriya hakika musulunci ya ɗauke bambanci na asali na na kabilanci kamar yahudu da kajin cewa su ne abna'ullahi wa ahibba'uhu ko ko nasara da ka ganin sun yi mutane hakanan duk sauran kabilu masu jin su su ne to musulunci ya soke wannan shine ce la qarrafa al-islam hakika musulunci ya ɗauke al-tafriqal unsuriya bambanci na asali mu aina daban ne saboda mu suwa ne na to musulunci ya doke wannan man amana billahi duk wanda imani da Allah fa kullul mu'minina dukkan mu'minai ikhwatun yan uwa ne innamal mu'minuna ikhwatun alqur'ani ya ce ku sani dai mu'minai yan uwa ne idan kana idan kana asluhu yahudiyan in asalin mutum ya zama ba yahudi aw nasraniyan ko ba nasare aw sabiyan ko ba sabi'i aw majusiyan ko ba majusi aw aswadu ko baki aw ahmaru ko ja aw arabiyan ko balarabe wa kulluhum akhal islamu bainahum dukkan su musulunci ya mai da su yan uwa inda ma nazaqu lokacin da suka yi hurci bi shahadataini da kalima guda biyu shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa hum su akifa'un duk sun zama kufri babu ruwan musulunci da kabilar wane ko dangin wane ko ɗiyan wane abinda musulunci ka kalla shi ne kalimar shahada duk wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ya zama ɗaya da sauran ɗan uwa ne ko ɗan kabilar wane yanzu abin da na rage shi ne tsira da takawa saboda inna akramakum inda Allah a tsakakun mahi girman koren Allah shine wanda ke ku tsoron Allah to mu je
ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد حقيقة أخذنا مريكي ميثاق بني إسرائيل القول بنو إسرائيل على الإيمان بالله bisa ga imani da Allah wa rasulihi da imani da manzon Allah mun yi alkawali da su banu Isra'ila akan haka wa arsalna ilaihim rusulan mun aiko musu manzanni da yawa saboda mahi yawan annabawan da an kai cikin banu isra'ila ne kullama ja'ahum rasulun duk sadda wani manzo ya zo minhum na daggare su bima la tahawa anfusuhum da abinda ran su rayukan su ba su so min alhaqi na daga gaskiya kazzabuhu sai su karyata shi kajiyar da Allah ya faɗi sifofin su duk sadda wani manzo an yi manzanni da yawa kuma cikin su amma duk manzon da ya zo da abin da ya saba mason ransu sai su ce karya shi kai ba Allah ya aiko shi ba fariqan minhum wasu jama'ar daga cikin su kazzabu suka karyata su wa fariqan minhum wasu jama'a daga cikin su kuma ya qatuluna su kashe su wasu annabawan a karyata su wasu annabawan kuma har kashewa akai qataluhu sai su kashe shi ka zakariya kamar annabi zakariya sun kashe shi wa yahaya da annabi yahaya wa ta'biru bi yaqtuluna duna kutilu hikayatan lil hali wato maganar nan maganar na hauce da yace yin magana da cewa ya katuluna duna katalu kullama ja'ahum rasulun bima la tahawa anfusuhum ko fariqan kazzabu kaga ai da kazzabu tun da madi ne eh kamata in ba qur'ani ba sai fariqan qat yawwa qutilu ko to sai ce fariqan yaqtulun marmakon qatalu marmakon yazo da madi sai yazo da mudari yace to yin haka yayi shi ne hikayatan saboda wadin magana lil hali kamar yadda take sadda ake fadanta a fil madi cikin halin da ya wuce eh lil fasilati saboda fasila saboda an ce fariqan ko fariqan fariqan kadzabu wa fariqan qatalu to nan nunu ba zai zo ƙarshen surar ba ya qatulun alhali ayoyin suna karewa da nunu nunu saboda haka ne alqur'ani ya zo da haka alqur'ani bai duk abin da yake duk inda ya zaka kalma to dole a bata nan don ba ta canzuwa don waje
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون wasu sun yi zaton Allah ta kuna fitinatun cewa fitina ba za ta zama ba ai azaban azaba bihim da su ala takdhibir rusuli bisa ga ƙaryata manzanni wa takdhibihim da waqatilihim da kuma kashe su sun ƙaryata manzanni amma sun yi zaton abin zai ta haka nan sun kashe wasu manzanni amma sun yi zaton abin ba zai zama komai ba fa'amu sai sun kamakace anil haqqi daga barin gaskiya falam yabsuruhu ba su iya ganin gaskiya ba wasanmu sun ka kurumce an istima'ihi daga barin jin gaskiya sun mataballahu alaihim sannan Allah ya karɓi karɓi tuba gare su tare da waɗannan ayyuka lamma tabu sadda suka tuba sun ma'amu sannan sun ka sake makabcewa wasanmu sun ka kurumce taniyan karo na biyu kathirun minhum zai yawa daga cikinsu haka suka yi wallahu ubangiji dai basirun mai gani ne bima ya amaluna da abin da suke aikatawa bai jazihin ya musu sakamako da abin da suka aikata mutai
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد حقيقة كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم hakika waɗannan ƙalu da sun kace inna allaha hakika ubangiji huwal masihu shine masihu ibnu maryam dan maryam annabi isa kenan Allah yana ƙarfafa maganar duk waɗanda sun kace annabi isa Allah ne to kafirai ne inda Allah furqatun wasu jama'a ne minhum da gare su ƙalu su sun kace inna allaha hakika Allah kam huwal masihu shine isa ibnu maryam kuma iyaka aƙida su kenan babu wani Allah can daban illa Isa dan Maryamu shine Allah na hakika waɗannan Allah ya ce kafire ne wa qala al-masih shi annabi Isa kai da ya ce ya bani Isra'ila ya ku banu Isra'ila ubudullah ku bauta ma Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum kuma ubangijinku shi kan bai sai Allah bane fa inni hakikani abdun bawa nake walastu bi ilahim ba ubangiji nake ba awwalu ma nataqa bihi farkon abinda annabi Isa ya fara faɗi inni abdullahi ni bawan Allah ne fa asharat lay alu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya magana da annabi Isa ya fara yi kenan lokacin da Maryam ta haife shi tana jin tsoro ya za ta yi magana da su uwayenta da 'yan uwa tun da ta zo da ɗa babu uba kuma ba a san tana da miji ba to ya za a yi cikin wannan tashin hankali an ka ce in sun ka tambaita ta nuna ɗan suna tambaya ta an ya maryamu an ne lake haza ina kizo daga wannan daga ina sai ta nuna shi sun ka- sai sun ka tambayi su- sai ce inni abdullahi sai cewa cewa an kai ma sai da sai da ya gyara zama cikin cikin tsumman goyo ya yi ta mace la irin ta malamai kamar malami zai ba da fatawa bisa kirgi sannan ce inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan ayyana ma kuntu wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya wa mawlitu ya ci gaba da karantawa kuma yana cikin tsumman goyo hankalin kowa ya tashi to shi yasa cewa annabi isa Allah ne ƙarya masu faɗin haka kai don wato waƙa ga bakin mai ita nan ta ka daɗi annabi isa kalmar farko da ya fara faɗi cikin tsumman goyo cewa inni abdullahi ni bawan Allah ne kuma babu wanda ya sanin kai ne bisa ga kai ne ya fi kowa sanin matsayi ne a wajen Allah saboda haka ya kira kanshi bawan Allah shi ne ce ni abdul ni bawa nake wala su bi ilahin ni ba ubangiji bane awwalu ma nazaka bihi farkon abin da ya faɗi inni abdullahi ya ce ni bawan Allah ne innahu hakika shi man yushrik billahi duk wanda ya tarayya da Allah bil ibadati a cikin ibada ya- yassa gairahu wani Allah to faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna duk wanda ya hada Allah da wani abin bauta cikin bauta ce ga Allah to Allah fa agana sharikai ne Allah ya ban mai wannan abokin tarayya wa ma'awahu nar mu kuma shi wuta wa malil zalimin min ansarin min ansarin ma'ana daga wanda ya bauta ma wani Allah zuwa ga wuta ma ba su da shi duk wanda azzalumi da yin shirka da Allah bai da mai hana shi shiga wuta Allah Allah shi kiyaye mu mu dai
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
to kaga wata lakada irin waccan san waɗanda sun ce annabi Isa Allah ne Allah ya ce kafirai ne to haka kuma laqad kafar laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathatin haqiqa alladhina waɗannan qalu da sun ce inna allaha haqiqa ubangiji thalithu thalathatin na uku din uku ne laqad kafara su ma sun kafirce su ma furqatun wasu jama'a ne qalu sun ce innal alihata haqiqa ubangizai thalathatun guda uku ne Allahu ilahun Allah na kware dai ubangiji ne wa Isa wa ummuhu wa Isa annabi Isa wa ummuhu da uwatai wa hum su- su ma ubangizai ne kaga kenan ga Allah babba ga Allah mata ga Allah da yan trinity kenan wa hum furqatun aidan su kuma wasu gurum ne to su ma dai kafirai ne to kaga mun samu kafirai kashi biyu cikin al'umma annabi Isa kafiran da ka cewa annabi isa dan al- waɗanda ka cewa annabi isa allah ne da kafiran da ka cewa allah allah ne isa allah ne maryamu allah ce kuma sai da allah ya karfafa laqad kafara allazina qalu don haka mun ji musu kafirai ba mu yi laihi ba sunan su ne a wurin allah duk wanda ya ce annabi isa allah ne kafiri ne duk wanda ya ce allah allah ne isa allah ne maryamu allah ce kafiri ne shi ma eh ana mujamala a rinka cewa waɗanda ba musulmi ba to waɗanda ba musulmi ne ne ba shi ya ba kafa ba ya ce kafirin ne kawai to wa- amma wani lokaci saboda siyasar zama za ka ji ana wannan furkatun kalu wasu jama'a ne suka ce ah, innal innal alihata talatatun allahu ilahun wa isa wa ummuhu wa hum furqatun aidan wa ma min ilahin babu wani ubangiji dai illa ilahun wahidun in ba ubangiji daya ba eh, shi a gaskiyar lamari wa in lam yantahu in ba su tuko ba amma ya kuluna daga barin abin da suke faɗi min at-tathlifi na ukkantawa na cewa Allah uku ne wa yuwahhidu su kadaita Allah in ba su bar cewa Allah uku ne ba sun ka maida Allah guda sun ka kadaita shi la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alimun adhabun adaba alimun mai radadi la masanna za ta shafi alladhina kafaru waɗannan da sun ka kafirce ai sabatu alal kufri wato waɗanda sun ka tabbata bisa ga kahirci kenan to shi na ce kana isa alaihi salatu wassalam annabi isa alaihi salatu wassalam ya zamo lamma rufi'a sadda an ka ɗauke shi zuwa sama taraka alladhina amanu bihi yabba waɗanda sun kai imani da shi ala dinihi bisa ga addini ne wa huwa al-imanu billahi shine imani da Allah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma cewa annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne shi a asali ko da an ka ɗauke annabi isa masu imanin farai da shi akan haka suke sun yadda shi manzon Allah ne bawan Allah ne sannan akwai Allah na kwarai wanda shi ya aiko annabi isa alaihi salam wa kana al-kuffaru yuqatiluna al-muslimina to kafirai sun zama suna yakin musulmi in muka ce musulmi a nan muna nufin musulmin annabi isa din waɗanda sun ka yarda da shi bawan allah ne to kafirai na yakin su wa bayan surun lafal musulmi na alaihim sai ko allah ya taimaki musulmin na annabi isa bisa ga kafiran hatta adallahum rajulun yuqalu lahu bulus har wani namiji da ake ce ma bulus haka suna yake ko bulus bulus ko bulus to shi wannan mutumin hatta adallahum hayya badda musulmin annabi isa bulis wa huwa alladhi yusammunahu abon kuma suna kiran shi abon ila yawmina hadha hayyau abon aka kiran shi in ka sun ce abon to shi an mafarin hitinan mutanen annabi isa ya aka yi ne shi abon ya batar da su lamma qatalahum zamanan shi abon farko ba musulmin annabi isa ba ne amma ya yaƙi da su zama nan lokaci mai tsawo wa ajaza anil galaba ce ya kasa rinjaya azharar islam musulunci azharar islam azharar islam ko sai ya bayyana musulunci wato ya ta yaƙi ya ta yaƙi ya kasa cin musulmi shi abul din nan to daga baya sai ya nuna ya shiga musulunci annahu dakhala fi dinihim ya nuna cewa to ayyan da shi ya bi ya shiga musulunci da halabi dinihim wacce hada yayi ta kokari hatta waje da shuhuratan kabiratan wasitan yayi ta kokari kuma cikin addinin hayyar shahara kuma ya samu suna wa kabulan kuma ya samu karbuwa inda jami kowa da kowa ya karbi abul din nan wa yawmin min al-ayami lamma sallu as-subha wata rana lokacin da suka yi sallar asuba ƙara lahum sai abu ya ce musu ana ra'aytul ilaha kai ni fa na ga Allah ni fa na ga Allah ana ra'aytul ilaha ni fa na ga Allah wa ra'aytu isa kuma na ga annabi isa nazala ya sauka ilayya zuwa gare ni wa auda'ani sirran ya bani wani sirri a turkuhu inda aminin minkum zan bar shi ga amintacce daga cikin ku wa ana yajibu alayya an ataqarraba ila Allah to ni kan ya kamata in koma wurin Allah in ƙara kusanci bi nafsi da kaina na ga annabi isa na samu wani sirri na musamman ni ɗai adda shi amma zan ba wani zaɓaɓɓe amintacce cikin ku wannan sirrin ni ko in yi wurin allah in ci gaba da ganawa da shi kaji kaji khiyana ko kuma abin mamaki har yau din nan da nika magana masu batar da mutane da sunan sirri suka batar da su ga gaskiya ga hili ta shari'a da musulunci da sauran abin da aka sani ta wani sirri a gare mu na musamman to shi abul din nan cewa sirri gare kuma shi tunda ya ga Allah ya wurin Allah ya ci gaba da gana da shi amma zai ba sirrin ga wani amintacce cikin su ko wada sai kira bangaren ba da nafsi da nafsi ayyuka fara aka lalata sai kira mutum uku rajulun ismuhu yaqub ya kira wani wanda ake cewa yaqubu wa rajulun ismuhu malkana nabi suna ne malkana ورجل اسمه نسطور نوكو كما سنانه نسطور يكرس خلاب يعقوب سي يغانا شي كدai da shi da yaqub qala lahu yace masa alimta anni dakhaltu fi dinikum yace ka san ni na shigo addinin kuma ta akhiran da baya wa sabaqatukum jami'an amma yanzu dun na tsere muku da baya ne shigo amma yanzu alhamdulillah dun na wuce ku na'am dalika sirru alimtuhu ko aiwa wa zalika aiwa na'am zalika li sirrin alimtuhu wa anta la ta'lamu abin da yasa na tsere muku gani na zo da baya saboda wani sirrin da aggaran wanda ni sani wanda kai baka san shi ba وما دمت لم وما دمت لم تعتقد لم تعتقد هذا ولا تنتفع بهذا الدين to kuma matuƙar ba ka yi itikadin wanga sirri nau ba to addinin ga hauka ɗaya za ka yi ka yi ta wahala ba ka gane komai ka gane mai dodon bango da sirri kenan go yawwa ƙara lahu sai abu bai ce mai wa ma zalika tumi asirrin ƙara lahu sai ce masa al'ilahu huwa isa alaihi salatu wassalam abinda asirrin ne na hakika ubangiji ne shi annabi isa kuma babu wata magana isa shi allah kana nazala bi nafsihi ya sauko da kai ne wanda za ila malakuti kuma kuma zuwa ga malakutinsa abinda ake cewa malakutu alamar arwah can sama da sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai na ake cewa malakutu to shi annabi isa shine allah ya tahi ya sake dawa sannan ya komawa ta wannan shi a hakika mallam ya takir anna isa huwa allah kuma ka sani duk wanda bai kudurin cewa isa allah ba la yantafi bi hadha din abadan bai gane komai cikin waga addini har abada hatta hatta adkhala hada bi qalbihi yadda ya tai mai wanga hango har ya shigar da wannan itiqadi cikin zuciyar yaqub lama alima annahu qabila minhu sadda ya gane yaqub ya karbi wannan magana na cewa isa shine Allah ƙara mace masa ittaji ila hadhihi aljaha to yanan wajen wa izin nasa kawa mutane wa'azi wadda ihum ko wad'uhum ka kira su ila hadhihi alaqida zuwa ga wannan aqida to kai yanzu tunda ka zama sahibu sirri yanzu dada kai a min almuqarrabin ko idan ka dunnan kai ka shirya da su wannan aqida kowa faɗa mai bil haqiqati isa shine Allah ta kai ta aiki da gaske zaka gane yadda lamari yake wa khala bi malkana ya gama da yaqubu sai ya koma tare da malkana shi annabiyu wa qala lahu yace masa dakhaltu fi dinikum mutaakhira na shiga addinin ku daga baya wa sabaqatukum jami'an amma zudun na tsere muku bisababin bisababi aqidatin abin da yasa haka saboda wata aqida hiya allati hiya allati nafa'ani Allahu biha wannan aqida ita ce Allah ya amfane da ita wa ma dumta lam ta'lam hadha in ka zauna baka san wannan aqida ba la tantafi abadan ba ka gane komai cikin wannan addini har abada qala malkana yace wa ma tilka alaqida to menene aqida qala yace al ilahu salasatun ubangidai dai uku ne isa ilahun annabi isa allah ne wa ummuhu ilahun uwa ta allah ce wallahu ilahun allah kuma allah ne ko salisu salasatun uku dan uku to balamma qabila minhu da malkana ya karbi ga shawara shi ma ya samu sirri na daban ko arsalahu ila jihatin ukhra ya aika shi wata jiha ya da unna sai kira mutane ila tilkal aqida zuwa ga wannan aqida to kaji ya badda wanga ya badda wanga kuma ya ba su aiki su tai su tai jadina bil amri wajen a nasturi ya zo fada awa ya kira shi aidan kuma karar wuce masa alimta ka san an ni da kantu fi dinikum na shiga addinin ku jadidan ina sabo wasa bakatukum jami'an amma duk na tsere muku لأني أعلم عقيدة الدنيا سموت عقيدة ما لم يع... ما لم يعلمها لا ينتفع بها لا ينتفع بهذا الدين saboda na san wata aqida wadda matukan mutum bai yadda da ita ba cikin wani addini bai gane komai tilka aqidatu wannan aqida yace ma hiya menene ita hiya anna isa waladullahi shine isa dai dan Allah ne waladullahi dan Allah ne tabaraka wa ta'ala to falan ma qabila minhu da ya karbi wannan aqidar nasur kenan da ya karbi wannan aqidar da gare shi ba aka ya aika shi da'iyan yana mai kira ila jihatin thalitha zuwa ga jiha ta uku wanta harahuwa shi ko sai ya kashe kai ne aduwallahi makiyin Allah qatala nafsahu sai ya kashe kai ne shi wannan bulu ko da ya gama shikka waɗannan bannoni guda uku inda yace Isa shine Allah da inda yace Allah uku ne da inda yace Isa dan Allah ne bayan ya gama shikka wannan aƙida cikinsu sai ya kashe kai ne shi kenan wanta hara ko aduwar layi ƙatalar su ya kashe kai ne wa baƙi ya tilkal furka ya da'una ila hadhihi al-aqaid waɗannan jam'u sun ka waɗannan group group sun ka ci gaba suna kira zuwa ga waɗannan aqidodi ila yawmin hadha har zuwa yanin mu wannan to kaga tunda shehi ya mutu gawa aka koma wurin fatawa babu babu babu to shi yasa har yau har yau duk wani sirri har yanzu mu ma a ɗariƙance yau duk mahi yawan masu ɓadda sabbin zakire da suka kama hanyar zama musu yan fashi wallahi ma abutan da asiri ne kwarai kwarai ya ce wani sirri ya zo nan kwanaki ya ce wai yana karɓar yana karɓar nuri ne daga hadaratul qudsi hadaratul qudsi hadara qudsiya wai ita ka bashi nace ma ma'ana hadara qudsiya eh a a shi da direct yana sha daga Allah nace kai Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala shi da uban dariƙa gaba daya ga manzon Allah ya karbo Shehu Ibrahim da asahibul faidatu mun san malamin sa Malam Abdullahi Ashindini kaiwa shehu wanda aka shagare yace hadaratul qudsi sai man la shaykha lahu fa shaytanu shaykhuhu Allah duk wanda bai da malami malamin sa shaitan mutum zai zo mana ce hadartul kursi tare kana zuwa daga Allah ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ya bari wa mahaukaci to saboda haka har yau da nika magana da duk muridin da haka ya bace wallahi ba zuwa ya karban lazumi ba lazumi kai an sani fatiha astaghfirullah dari salatu annabi dari la ilaha illallah dari sahiha da bare sai wazifa sallallahu ce fatiha استغفر الله العظيم الذي لا اله الا ثلاثه صلاه النبي 50 لا اله الا الله دري جوهر الكمال 12 ذكر الجمعه اوا تكرر الجمعه لا اله الا الله حق تاشي وظيفه kenan wani sirri zaka je lalabe wajen wani yana cida shi na walƙiya da sunan asirrai wai zai baka wani abu ka tashi sama ka zama mala'iki ko ka zama nabi mursali la nubuwata ba da muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehu tijani bai zo mana da wani abin dodon bango ba jauharin abin da ya bamu istighfari salatin annabi la ilaha illallah kuma da akwai wani abu wanda ya wannan wulidi da shi shehu gaban amma yawanci za ka zauna ka yi alkawari da Allah gaban shehu tijani za ka karanta waɗannan sannan wani ce a je su gehe zo in baka wani abu minana minana minana zai baka ƙarya ce saboda haka duk wanda kaga ya bace wallahi dalilin bace wannan mai bincike dalilin bacewa lalabe lalabe kai wasu sunayen da zai fara tashi sama da su in ya karanta ya tashi sama ko ko yace ganin annabi shi kai da ƙarya ko ko yace da mala'iku shi kai hira Allah mana mu duk dariƙa ba don haka an kai ta ba dariƙa ibada ce zuwa ga Allah sirfa wanda ya je nemi nemin wasu asirrai dama da neman asirran aka bacewa don ka Qur'ani bai ba komi ba gashi yanzu da sunan bada sirri ya halaka waɗanga kuma har yanzu bisa ga halakar da ake to kuma duk mahiyan masu bacewa wajen asirin na ko yanzu kan samu masu da'awa ni gausi ne ni kudubi ne ni kala kala ni kala kala mina na a gausiyan mina na kudubi duk mukaddamin da aka wasu yarfi ne da kwarai ne gaban almajirai da aka zanna a yi komi da komi to me akwai wara a zalika da ka ji da a wata sirri wani sirri wallahi tallahi billahi hanya za a bari saboda haka muridai su yi hankali wazifa ga hili take dariƙar tijaniya ga hili take abinda a sananne cikinta wanda aka yi sananne yake don Allah aka yi ne in ka ji wani abu ƙari bisa haka to wallahi gudu kamar yadda gudu in kaga zaki kwanaki wani muridi yana gaya min wai wani ya zo ce zo in saka tarbiyya ce kai shin lazumin sahe ana yi ne kamar da dabba shi yace eh ana namare sai eh ana wasiya ita don Allah ban haka na sauran tarbiyya ku dai da Allah haka ya faɗa min da abin da ke cin waiwai in ka ci gaba nan gaba za mu kai lokacin da za a doke ma sallah sallah kuma suna nan cikin garin nan nan gaba za mu kai yadda za mu za a doke ma sallah nan gaba za a kai doke ma sallah dan nan sai a doke ma azumi ba sai kai juma'a ba Allah ba ba sai kai juma'a ba tijariya hama aminu shehunan tijaniya dukkan su ba mu san dan banza ba wallahi duk bisa kadamin manzon Allah suke sallallahu alaihi wasallam kuma da da wannan da'awa ce da dariƙa tijaniya ko fas bata hito ba wallahi don duk abin da ba na Allah ba da'awa ba ta kai ko ina mutane su ita da'awa bayyana za su yi har yanzu sun ki bayyana ko wanga da ake cewa wai hadara ajabiya bare dole asiri tun da bata ce hadara ajabiya wai ya bayyana yana nan cikin garin suna hadara tai hadara ajabiya shi ibrahim ya ce wa marratan ukhra tarawna ajaba wani lokaci za ku ga ajabu to shi ajabu shi isharar da shehu ya gare eh kuma shi shehu ya ishara gushewa ta hadi alli ibrahim la hilaluhu farin ciki ya bayyana ga ibrahim hilalu dinsa ya bayyana to ai hilalu gushe ya kai to shehu ibrahim ya gushe yanzu hadara ajabiya akwai littafin suna nan gara saboda haka ku tsaya ku yi ɗariƙa ɗariƙa babu wani abu cikin da garibi duk abin da Allah ka baka shi ka baka tsakani ne da kai amma magana zo in baka wani suna zo in baka wasu kaza kaza kuma kwashe kwashe mutane su yi ta wahala ta banza kaga mutum ya rikice mamakin ne kai mutum ya shiga dariƙa don ya fara gane gane wallahi gane gane ka gami mutum sai ya zanna shekara hamsin kuma ya karɓi dariƙa ga hannun shehu ibrahim kai tsaye amma zuwa yi wallahi bai faɗa mana ya ga wani ba kuma yana nan lahiya lau ka shiga dariƙa shekaran jiya ka dawo ya kana ce ai na fara ganin shehu tijjani na fara ganin manzo Allah jiya mun hira da mala'iku diba cikin ruwa kaga annabi wanda bai ga annabin ba sai me haba saboda haka mutane su zama Allah bayyana cin ko halaka ta hiya binciken asirrai don duniya don duniya kuma ba don lahira ba tunda lahira ka ai istighfari ya isa kai istighfari Allah shi gafarta ma kai salatin annabi ka ƙara kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ƙara daraja wurin Allah kai la ilaha illallah ka shige cikin harar Allah ai wannan ya isa ma za ba da illa dalal wannan muna faɗi saboda qur'ani bai ba komi ba yanzu wannan ba karatun ɗariƙa muka yi ba karatu ne kawai na abin da ya tuzgo cikin alqur'ani kuma cikin al'ummomin da sun kauce amma irin wannan da muka karantawa yanzu yana nan yana faruwa ga zai yawa daga cikin masu da'awa yan ɗariƙa ne ko shirne ne da sirri ya kasan ya batar da mutane sai kaga almajirai sun bar sallah sai kaga almajirai sun halatta haram sai kaga almajirai ba ruwansu da addini ba ruwansu da karatu wai su wasu ne na daba ko ko kaga an keto wani abu baka san inda hito ba wai mutum zai zo sallah ya karanta rabbul ibadi ya karanta fatiha wajen sura rabbul ibadi gafirar zunubi wa qabil tawbi shi shi a sura min aina hala min aina saboda haka dariƙa ba shigandaka ba ce muna nan bil mirsadi duk wani fasikin da ya hito don ya tallata fasha ta yi wallahi muna bai sheta wallahi muna bai sheta muna nan bil mirsadi don haka arul badir su sani mai hitowa da sunan gausi ko kudubaniya shi hito mun gaji da kuza aminatu haka take ba ra'ayi bayan Allah sun yi aikin su tsakani da Allah sun koma ga Allah zafiri na ganimi na a awaman baka ji wani abu kura ta tashi ba amma mutum ya zo don son duniya da son kirari da son cika riga da iska ya zo ya yi da abin da ya san ƙarya ne bai da shi wallahi bai da shi wallahi bai da shi ya mai da ya lalata mutane ya lalata tarbiyyarsu ya hana su zuwa ga Allah ya zama dan fashi da makami a gaban Allah muridai sun taso sun taso ma Allah kai tsaye Allah suka bada sai ya ce musu gobe da irin tarbiyyar mu ka zo ka iske mutum yana waci bakin hanya shi muridi ne zikiri yadda mai alƙawarin da an kai da ke kayan tarbiyya ce ban yi ba duro sai da hage yanzu yanzu wai zo yanzu zan yi ba tarbiyya nan bisa titi ka gane Allah ba mu san yadda aka samu wannan ba ba masallaci ba ba ko ina ba nan kai tsaye zai mai tarbiyya sanar da shi Allah daga nan sai ya ce mai ice Allah ne zaidu Allah ne kabiru Allah ne kowa Allah ne komi ma Allah ne sai ya tashi ya haukace haba to saboda haka mutane su san abin da suka yi ɗariƙa ta Allah ce kuma ba sai an biɗe su asirrai ba duk asirin da Allah ka baka lizinci abin da aka baka tukuna Allah shi ƙara ma galadiman bidda rahama galadiman bidda aka ce wanda tijo masani ko wata rana muna wuri ne ce shi bai san almajirin tijaniya mi ya kawaro kai shehu tijanin da an ka ba tijaniya akan ta ja ka zuwa ga Allah karanta abin da ya baka idan kwanon ya cika kana bukatar ƙari shi zai fara da kwanon ya cika ma ba sai ka jabe dabe ba amma da hoto da sunan gausi sunan kudubi sunan ila ila aina ya zaidu ila aina yau ila wace saboda haka al'amru ahwan min zalika ku rika Allah saboda Allah dariqa ba ayanta don komi wallahi sai don Allah kuma duk wanda ka bi dan wani abu cikin tijaniya ba Allah ba dole ma shi bari Allah shi bari idan mu ba wanda mun wada maka bada ba wakilan shehu tijani da muka ba gare su ku yi ta yi tsakani da Allah saboda Allah haku game da Allah zanga zaidu ko zanga bakaru ko zanga shehu ko bala duk wannan bata taso ba kai dai rika saboda Allah kuma shin bai shi muridi godiyar Allah ba a ce ya zauna yana hidimar Allah ta istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah ba martaba ta ba Allah ya kira ka hayyazan kana cikin masu yi wani musulunci ma ya waye sai ka iska gari gaba ɗaya kafirai ne babu ko wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadu ko guda babu amma kai bayan ka sallah biyar azumin ramadana zakka hajji sai ka zo ka zauna ka yi wata iddiya ta istighfari saboda Allah ya zabe ka kai salatin annabi na musamman saboda Allah zabe kai la ilaha illallah wani adadi saboda Allah zabe ka duk wannan bai ishe ka ba sai ka ƙara ma rigar ka kiba don kai kirari ila mace wa ila aina saboda haka al'amarin mai sauki ne ku rika ɗariƙa saboda Allah ku bar yan da'awa da mutum ya kira ka yace wani sirri zai baka sai rike sirrinka shin in ni karanta wazifar nan da ni alƙawari da shehu tijjani da lazumin sahi da na marece da zikirin juma'a shin ina nan dan dariƙa ka sai to shikenan ban ya isa kuma wallahi ko ba a saka tarbiyya ba babu dan dariƙar da zai mutu bai san Allah ba babu shi saboda dariƙan muradun biha hamlu sirri shehu tijjani duk wanda ya shiga ba wani lokaci ma fatahin yakan ki zuwa don kai ya zama mutum hitina amma dai babu dan ɗariƙar da zai rika ɗariƙa da izini ga mai izini face kafin ya koma ga Allah bukata ta tafiya ba wata bukata ta duniya bukatar dai ta sanin ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda kan ba samu masu sannan hanyoyin tarbiyya ai yawa gare su in babu shehin kwarai rike salatin annabi ya isa ya isa Allah shi wasu manu da gudu ana gaya mana lokacin da ya lalaba a kusa gare bai samu wani majzubin da zai iya rika hannu ne har ya zama majzubi ba sai kama salati da salatin annabi ya yi wasuli zuwa ga hadarar kursiya har ya zama yana zanne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ba wani abu bane muna kiran muridai dan Allah su tsaya inda Allah ya tsaye su su tsaya inda shehunnahu sun ka tsaye su da'awa da kirari da neman sirri ba abin da zai yi illa ya kai muridi shi biyo Allah shi ya baro Allah shi muna maganin haka kuma dai ina muke wafurkatun jama'a wal furkatul rabi'a sai jama'a na hudu mun ji waɗanda sun kabe kira ne na cewa isa shine allah da waɗanda sun kace allah uku ne da waɗanda sun kace isa dan allah ne to saura na hudu shine ce wal furkatul rabi'a ta jama'a ta hudu Allah ta bake ita ce wadda ta wanzu ala aqidati isa bisa ga aqidar annabi isa ta gaskiya al isra'iliya ta isra'iliya a su ake cewa al isra'iliya هم الذين آمنوا سوني سنك إيماني بأن الله سوى الله وحده شيك ديشك وإيسى عبد الله إيسى باون الله ني ورسوله كما من ظنثني كان منهم النجاشي نجاشي يلا تكنسو بل هذا دون هكني لما بلغه القرآن وصد القرآن يسو قريش آمنا يي إيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم يي إيماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه يقزقل تاشي لأنه وافق ما كان tarakahum isa alaihi saboda abin da ya zo ga qur'ani ya yi daidai da annabi isa abin da annabi isa ya bari gare su to ka ji dai wanda mutanen annabi isa sun ka kasance waɗancan duk sun bace wannan ɗaya ne ya zama shiryayye to kuma yau duk wanda a bisa ga shiryan nan na kashin nan na hudu ai yana tare da mu musulmi dole dole don ya bar waɗancan abubuwan guda uku waɗanda suka sakin hanya ne ya komo cikin da'awa ta gaskiya shine Allah shi Allah annabi isa bawan Allah ne don mutai fa'il lam yantahu amma yaquluna fa'il lam yantahu idan basu tuku ba amma yaquluna daga abin da suka faɗi la masanna alladhina kafaru minhum azabun alim azabun azaba alimun mai radadi la masanna alladhina kafaru minhum zai shahi waɗannan da sun ka kafirce na daggare su Allah ya tsare mu
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أبدا يتوبون إلى الله shin kan ba su tuba zuwa ga Allah wa yastaghfirunahu su roki Allah gafara mimma qaluhu na abinda sun kace wannan kamar Allah na zargin su ai ya kamata su tuba ga Allah ya kamata su roki Allah gafara daga abinda sun ka aikata wallahi Allah gafurun mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba rahimun kuma mai jinkai ne bihe da shi ka ji halin Allah tare da haka duka dai in suka dawo suka tuba suka roƙi Allah gafara to Allah yana nan ga hali ne gafurun ne rahimun ne zai musu gafara zai musu rahama Allah shi mana gafara da rahama muje ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون ما المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم بيزموا إلا رسول فاتي منزو qad khalat min qablihi ar-rusulu wanda kuma manzanni sun wuce gabani ne fa huwa yamdi shi ma yana wucewa mithluhum irin su wa laysa bi ilahin shi ba ubangiji bane kama za a mu kamar da sun karyanta wa illa in ko ba haka ba da shi Allah ne lama maza da bai wuce ba to manzanni sun zo gabani ne sun wuce shi ma manzo ne wucewa zai yi kuma ya zo ya wuce to da Allah ne kamar yadda mutanensa suka ce to da bai wuce ba wa ummu ita kuma mahaifiya ta yi siddiqatun siddiqi ya ce mubalagatun fi siddiqi in aka ce siddiqi wanda ya kai matuƙa a wajen gaskiya wannan shine muƙami na waliyantaka wanda aka iya tsayawa garai da mutum ya wuce zama siddiqi to sai dai annabta to saboda haka iyakar mukamin da mata ka kai gare kenan mukami na siddiqiya saboda babu annabi babu annabi a cikin mace to ita wa annabi Isa tana cikin matan da suka kai martaba ta siddiqiya shi yasa Allah ya ce wa ummuhu siddiqatun uwa ta siddiqiya ce kana sun zamo da shi annabi Isa da uwa ta Maryam ya kula da ta'ama suna cin abinci ka gairi hima kamar wani su min alhayawanati na daga dabbobi masu rai wa man kana kadhalika duk wanda zama hakan ga yana cin abinci la yakunu ilahan bai zama ubangiji ko litarkibihi saboda tarkibi ne wa dhubihi da rauni ne wa ma yanshabu minhu da abin da ka tsirowa da gare shi min al-bawli na hitsari wal ga'id da kashi duk wanda ka cin abinci dole ya zo kashi to wanda ka zuwa kashi ko da hitsari wannan bai kamar rauni ne ya yawa bisa ga zama ubangiji to annabi isa yana boli kowa ta ma tana boli su ma suna zuwa bayan gari to bai kamata a ce sun zama ubangizai ba a su dai bayan allah ne kamar sauran bayan allah unzur kai dibin kaifa kaifa nubayyinu lahum alayati yadda muke bayyana musu ayoyi ai kaifa yubayyinu allah wa hadaniyatahu yadda allah ka bayyana ka ta shi bi qawlihi da fadar shi kana ya kula ni ta'am sun zama suna cin abinci kaga wannan ayar kana ya kula da ta'am to ta soke ilahiyyar duk mai kiran ilahu ne eh duk wanda yace ilahu ne kace yana cin abinci yana ce a kai yayi rauni ga ya zama ilahu tunda cin abinci dai ba za a ci shi ba ba mai cin abinci sai mai rauni to tunda ko yana cin abinci mai rauni ko bai kamata ya zama ubangiji ba to sannan da ya ci abinci ba da zalika sai magana hitsari da kashi mai zuwa ya tsari da kashi ko wala kaskanta da ta wuce ta yi yawa bisa ga zama ilahu ubangiji ta Allah an zalika buluwan kabira kana ya kula da ta'am man akala ta'am wanda ya ci abinci labudda an ya tagawwada dole je bayan gari wa hadha la yaliqu bi janibillahi wannan bai dace da Allah ba sai ubangiji ya je bayan gari wannan bai dace da Allah ba tabaraka wa ta'ala unzur kadiba kaifa nubayyinu lahum al-ayat yadda muke bayyana musu ayoyi sun manzur sannan kadiba anna yufakun yadda suke kauna kai an alhaqi daga barin gaskiya ma qiyamil burhani tare da tsayawa hujja muje
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم kulka ce a tabuduna kuna bauta ma min dunillahi ba Allah ba ma la yamliku lakum darran abinda bai iya tunkuɗe muku cuta wala naf'an kuma bai kawo muku amfani duk wanda bai iya tunkuɗe sharri duk wanda bai iya kawo alheri to wannan ba Allah na ba duk wanda bai iya waɗannan bai dace a kira shi Allah ba kuma ba Allah bane Allah kan na gaskiya huwan nafi'u darru shine wanda ka iya amfanarwa kuma shine wanda ka kaddara cuta amma duk wanda bai iya waɗannan to ba Allah bane wallahu Allahu wasamiu shine mai ji li aqwalikum ga magangannunku al-alimu kuma shine masani bi ahwalikum ga halayenku mutai
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب يا قوم للتاه يهود ونصارى la ta galu kada ku zurfafa ai ku jawazul hadda ku ketare iyaka fi dinikum a cikin addinin ku ko guluwan zurfafa gairar haƙƙi wanda ba na gaskiya ba bi an tada'u isa shine ku walakanta annabi isa aw tarfa'uhu ko ku ɗaukaka shi fawqa haqqihi birbishin haƙƙi ne kiltal fariqataini furqataini dukkan jama'a biyu dallas sun bace da waɗanda sun kai ƙasa da annabi isa suka ce ba ɗan halal ba ne da waɗanda suka ce allah ne ko ɗan allah duka waɗannan sun ɓace waɗanda sun kasa waɗanda sun wuce gona da iri zallat fi sha'ani isa dukkan sun ɓace a cikin sha'anin annabi isa al-yahudu yahudawa ittahamu ummahu sun yi tuhumar mahaifiyar shi qalu inna maryam suka ce maryamu bagiyun suka ce karuwa ce wa isa annabi isa waladu haramin dan haramun ne to waɗannan sun walakanta annabi isa saboda haka da wannan sun kafirce wanda sara su ko da sara rafa uhu sun ɗaukaka annabi isa ko ka kadirihi fiye da martaba ta ba da aluhu sun kasanya shi wani dallahi dan allah au huwa allah ko ko shi allah su ko wajen soyayya har sun wuce gona da iri kiltal furqataini dukkan jama'a biyu dallas sun bace sun bar hanya wala tattabi'u hawa qaumin kada ku bi soye-soyen ran mutane addallu waɗanda sun taɓace min ƙablu gabanin hakan ga biguluhim da zurfafarsu wa hum asalafuhum su ne marigayen yahudawa wa adallu kuma sun taɓar da kafiran zai yawa minan nasa daga mutane daga barin hanyar Allah wa dallu kuma sun taɓace an sawa sabil daga tsakiyar hanya ai tariqul haqqi sun taɓace daga hanyar gaskiya wasawa'u fil asali al wasatu wannan abinda ake ce masawa'u bisa ga asali shine tsakiya wa dallu an sawa'i sabil ai sun bace basu bi tsakiya hanya ba suka bi gehen hanya mutai
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لأن الذين الله أنشأ ودنا ban gane ta ba lailal ladina Allah a tsoron nan a kabaru da sun ka kafirce min bani Isra'ila na banu Isra'ila Allah an ce su ala lisani Dawuda bisa ga harshen annabi Dawuda da a alaihim yayi musu addu'a yayi musu mugunya addu'a Dawudu annabi Dawudu fa musuku an ka shaye su sun ka koma kera da tambirai wa hum ashabu aila ko su ne ashabu aila waɗanda sun kai sura na asabar wa isa ibn maryam haka nan isa ibn maryam shi ma da alaihi ya musu addu'a wa musuku an ka shaye su khanazira sun ka koma aladin ne wa hum ashabul ma'ida su ne ashabul ma'ida yahudawa sun saba da mugunyan addu'a annabi dawuda ya musu addu'a allah mai shi su birai annabi isa ya musu addu'a allah mai shi su aladin ne zalika wancananka allah da la'ana su bima aso saboda sabon da sun kai ai bi sababin isyanihim da sababin sabon su wa kanu ya'tadun sun zama mutane masu ƙetare iyaka mutai
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
kanu sun zama ko la ya hauna ba su ba su hana juna an munkarin daga abin kefa aluhu wanda sun ga aikata sababu halakihim huwa hadha yace sababin halaka su shine wannan wato idan la ya hauna an munkarin fa alu ay la yanha ba'dhum ba'dan sashin su ba su wa sashi wa'azi idan sun kai mugun abu kaga wannan aka san ummatu muhammadin kenan sallallahu alaihi wasallam an ce Allah Allah yana jin takaici kuma kwarai abanna ta bayyana kowa shi shiru to wannan shi ka sabbaba hushin Allah ya sauka Eh, shiru kenan Allah bai da wakili ko guda kowa ya bi a ta aika sabon Allah amma ko ba a barin sabon an ka samu wasu sun kai tsaye sun kai ta hada an kai ta rigima da su a buga su buga ko an buge su to Allah bai zai saukar da azaba ba don kenan akwai sauran masu imani to shi yasa kullum alheri ne ga al'umma a samu yan jidali tsayayyu da an karkace hanya su yi tsaye su ce ba su dadda ba a yi ta rigima a kai a kai su kasa ko dai Allah ya samu wakili amma da duk mutane suka zauna babu mai fushi akan an taba Allah to sun koma kamar yahudu anan kano la yatana hauna an munkarin fado sun zama ba su hana juna daga mugun abin daga mugun aikin da suka yi to shi yasa kullum ana son a samu mai da'awa wanda yan an same shi alal akalla ya doke ma mutane sauka azabar Allah amma zai sha waya shi ku don za a hararai za a wani wani lokaci har dauri da bugu da komai ana yi amma duk da haka ya doke ma mutane saukar azabar Allah to kanu la tana hana munkarin fa'adu labisa an munkarin fa'adu daga abin ki wanda suka aikata labisa tir da ma kanu ya fa'aluna abinda sun zama suna aikatawa wala hada yajibu al-amru bil ma'ruf shi wai ce saboda haka ne wajibi ne a yi horo da alheri wannan haya anil munkari da kuma a yi hani daga abin ki ƙalar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga abin ki cikin ku wal yughayyiru bi yadihi ya hurhura shi da hannu ne idan saba'an ya samu iko wa illa yan bai samu iko da hannu ne ba fa bilisanihi ya hurhura shi da harshe ne wa illa yan bai samu iko da harshe ne ba fa bi qalbihi ya hurhura shi da zuciya ne wa zalika azabul imani wannan shi an mahironi imani kowane musulmi yana da ɗayan matsayi guda uku ga abin da za a yi na asha ko dai mai iya hanawa ne ko da bugayen buga ko kuma iya hanawa ne da magana ko ko in bai iya hanawa ta bugayen buga kuma bai iya hanawa da magana cikin zuciya zai doki cewa to ni dai wannan abin da aka yi ban yadda da shi ba Allah ya san ba abin da nake yi amma dai ban yadda ba to wannan ma ya isa tsira daga azabar Allah to Allah ya samu tsira daga azabata lokaci ya yi ko to anan za mu dakata abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana za mu rufe tafsiri insha Allah ranar Lahadi Lahadi mai zuwa kuma don Allah muna gayyatar mutane saboda za mu yi zama ta addu'a na musamman akan halin da ake ciki na ɗarɗar a cikin wannan ƙasar tamu saboda haka muna gayyatar dukkan yan uwa na ko'ina na cikin gari da na waje a zo don mu yi addu'a na musamman za mu yi karatun rabin awa mu yi addu'a ta rabin awa za mu samu malamai mu samu da bakunan su kuma za mu karanta wasu abubuwa da fatan Allah ya be mu dibin rahama ya doke mu da waɗannan bala'o'i ya zaɓa mu ranar albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da lafiya Allah sauki mu lafiya da salanta Allah gyara mu al'amuran mu Allah ka bai ba da mu Allah shi mana muwafaqa da rasul kadari Allah ka kare mu da zunuban mai sa wasu kuma da ke da su kuma da wajen da sa da fadi da salatu fadi sun da rahman rahim da Allah ya kula da ni rahman rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata al-mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين بالمعروف صلاة تقرأ لنا بها أبواب التيسير وتدرك بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله